وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله باكا يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna tafsiri a cikin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na mazubin nur da yake nan cikin garin gamawa kuma za mu ɗora daga inda muka tsaya a darasinmu na baya ina ji za mu tashi walantar da ankal yahud bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير Ubangiji ta'ala yana faɗakar da al'umman manzon Allah annabi sallallahu Alaihi wasallam cewa waɗannan Yahudawa da aka ba mu labarinsu, waɗanda suke da'awar bin annabi Musa Alaihi salam da waɗannan nasara da suke da'awar riko da littafin annabi isa alaihi salam to duka sun jirkita kira domin a cikin littattafansu sun samu cewa allah zai aiko annabi daga na ƙarshen zamani kowa ya yi burin a ce a cikinsu aka aiko sai allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin larabawa To wannan abin da kuke yi ba sa jin daɗi shine karatunmu na wancan suna ta ƙoƙarin sai sun fizgi al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sun raba su da addinin musulunci. To koyaya kai a cikin mu'amalarka da ba Yahude da da Mansare kar ka sake masa game da abin da ya shafi addini. Shine Allah ya gargade mu da kansa ya ce, Walantar da ankal Yahudu, Yahuda wannan da kake gani ba za su taɓa yadda da kai ba. Walan nasara haka su ma nasara ba za su amince su bi ka yadda kake so yadda suke so ba. Hatta tattabi amillatahum har sai ka bi tafarkin su ma'ana ka bar addinin Allah. In dai ba sassabtowa kai ka bi su ba, to su dai ba za su bi ka ba. Shine can wani wuri Qur'ani Allah ya rufe wanda yake to in haka ne da mu da su. Lakum dinukum waliyadin. Kowa ya rike addininsa. Mu ba za mu bar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba, ko kuma burinku shine sai mun bar addinin manzon Allah mun yi sakaci ko mun saki wani layi a ciki don mu zo mu bina ku sai Allah ya yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kul ka gaya musu inna hudallahi huwal huda shiriyar Allah ta alqur'ani ita ce shiriya wallahi duk wanda Allah ya bashi ni'imar musulunci ya gode wa Allah wani ya fi ka ilimi da arziki amma yana bautawa rana wani yana bautawa wuta Allah ya ce la tajidu li shamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun wadan suna bautawa gumaka wani yana bautawa ruwa zai wanke kazanta da shi zai sha zai me sai zai bautawa abin nan wani yana bautawa shanu na tuna nan cikin turawan da suke zuwa ko jarfata zan ce inda ban san wani bangare bane suna zuwa nan aikin hanya ya aje saniya yana bauta ya yi tafiya ya zo ya sharar ba ta da lafiya shi ko kawai mai gadin sai yanka hankalinsa ya tashi sosai sosai a nan nan ba nisa yadda ya samu matsala da yanka wannan saniyar sai da aka mai da shi garin su to kai kuma saniya nawa zaka yanka a rana ba ka daga hankali ba saboda Allah ya baka ni'imar musulunci mutum baya gane ni'ima sai ta gushe masa in Allah ya maka baiwa da ni'imar musulunci ai an gama maka musulmi zai yi alwala zai yi sallah zai kira Allah yana da ubangiji ta yaya zai biya wani wanda ba shi da Allah wanda baya alwala baya tsarki baya sallah to Allah nan rashin zukatan muminai yana gaya wa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah ta gaya musu wannan shiryar ta Allah wallahi ita ce shirya amma ni wala inittaba'ata ahwa'ahum ya rasulullahi ka sani Allah yana magana da annabinsa wallahi Allah ya rantsuwa ya ce da za ka bi hanyarsu ma'ana har annabin kansa wato ya bi kansa ya bi hanyarsu allati yad'unaka ilaiha wato hanyar nan da suke kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa suke ya rasulullah zo mu zauna kai ka dan bar abu kaza mu mu dan bar abu kaza mu hada tsakiya ai adamu ta samu fi dina na musulunci ko ai ka ji haduwa a tsakiya kan kai dai katanga wani dan ja katangar ka ni ma dan ja katanga na mu ba tsakiya a wani dan ja kunya kaza dan ja kunya kaza a gona a bar tsakiya ba na ake bari tsakiya ba amma a musulunci ba kar ku yi sallah ranar juma'a to kuma kar ku je coci ran ladi to mu zauna a haka wa haka cuta musulmi mumini saboda qur'ani ya masa bayani to in Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in ka bi hanyar su ko ba'da allazi ja'aka min al-ilmi bayan abin da yazo maka da shi na ilimin Allah wato alwayi shine wayin da aka saukar maka min Allah daga Allah in annabi sallallahu alaihi wasallam kai haka malaka min Allah min waliyin ba za ka samu majibanci a wajen Allah ba to annabi fa sallallahu alaihi wasallam Allah yake wannan gargadin wala nasira ko ba za ka samu mai taimakon ka ba da haka in sauran al'umma duk abin da ake wasa kar ka bar addinin ka don wasu mu saboda raunin addini in mutum yana son kuɗi wai sai je ce ya zama kirista shi yana dan tara masa kuɗi ya tafi to nawa za a bashi ko an bashi abin duniya zai ishe shi har lahira ne ba zai ishe shi ba da haka duk yanayin da ka samu kanka ko don son aure ko don kasuwanci tsakaninka da wani ko don ka canza gari ko ka je makaranta duk yanayin da ka samu kada ka saki addinin ka don addinin waɗansu wannan kira ne daga Allah in ko mutum ya kuskura ya yi haka to ba zai samu majibanci da zai cece shi gobe kiyama ba ba zai samu mataimaki da zai tsire shi akan wahalar duniya da lahira ba Allah ya tsare mu na'am الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون
To Allah yana gwada mana cewa dukkan Yahudawa ba su ne ba duka bane suka bace. Su ma Nasara ba duka bane suka halaka. Allah ya ce allazina atainahumul kitaba. Wadanda muka ai ba su wannan littafi ma'ana cikin Yahudu da Nasara aka samu cikin su wanda yatlunahu suna karanta shi hatta tilawata shi wato karatu mai kyau ya qara'unahu kama undila suna karanta shi kamar da aka saukar da shi su da siffofin zuwan manzanci وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ko hunafa ko yaqimu salat basu karkace ai sun bar addinin ba sai da sai da alqur'ani yazo sai da Allah ya aiko annabi suka gaba daga gare su bane suka bata to akwai da suka yadda wannan an ba da labari wata rana sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama wani cikin su yayi zina to sai annabi ya ce to a bude littafin ku a duba sai suka rufe inda aka yi hukuncin rajamu suna yi akwai wani cikin yahudawa wanda ya musulunta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo wani wuri suka tsallake sai ce a ku dage inda kuka danne sai ga ashe su ma a cikin hukuncin su akwai rajamu sai annabi ce ku je ku jefe shi lokacin an riga an yi hijira an dawo madina an ci garin makka musulunci ya dawo daula ta dawo hannun annabi sallallahu alaihi wasallam to cikin waɗanda suka yi imani nan Allah yake yaba shi yasa ita a rayuwa in kana faɗa akan amma ba daidai ba to ka gode in yi maka daidai kada ya zamo rayuwarka kai dai ka iya nuna ɓacin ranka ne an ɓata maka amma baka iya jin daɗi ban an jiyar da kai daɗi yanzu Allah ta'ala ya zargi waɗanda ba su yi imani ba cikin yahudu da nasara an faɗi matsayinsu haka ne to nan kuma waɗanda suka yarda suka yi imani suke karanta littafin Allah yadda aka saukar da shi Allah ya ce ula'ika yu'minuna bihi wa'annan su ne suka yi imani da littafin Allah wato suka yadda da abin nan an faɗa wataƙila a waɗansu ne da suka zo daga habasha cikin waɗanda suke nasarawa suka musulunta da suka ga cewa ga yadda addinin Allah yake suka karɓa to su sai suka ce ai a cikin littafin mu ma akwai labarin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan su ne to man yakfur bihi amma cikin waɗannan yahudu nasara waɗanda suka kafirce ma abinda suka gani a cikin littafin su ulaika humul kasiruna Allah ya ce wa'annan su ne masu hasara dama akwai wata ka'ida guda uku a wajen malamai wato ribar karatu shine fahimta amma ribar fahimta aiki da shi haka ne yanzu ka yi karatun lantarki nan ka ci riba amma ribar su shine zaka iya yi mutane su amfana ribar karatun alkur'ani ko hadisi ko littattafan musulunci ka fahimci karatu amma ribar amfani da karatu ribar fahimtar karatu ba aiki da shi to su waɗannan sun karanta attaura sun karanta injila sun fahimta to sun yi aiki da ita ta hanyar yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane maganar ayar sallace
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين to sai aka zo wani siyaki na gaba ma'ana faifai faifai ne dama labarin alqur'ani sai Allah ya ce ya bani isra'ila sai aka hada da wanda suka yaddan da wanda basu yaddan ba da wanda suka yi imani da wanda suka bijire in dai ayin isra'il din ne sai Allah ya kira su anan yace uzkuru ni'matallahi alaykum ku tuna ni'imar Allah akan ku ma'ana Allah ya yi muku ni'ima da yawa Allah ya an'amta alaikum wanda ya yi ni'ima a gare ku menene ni'imar da Allah ya musu a wata aya yace Allah ya sanya ku da yawa daga annabawa ku ne da yawa daga cikin masu mulkin duniya ku ne saboda haka ku yi imani da manzo Allah game da wannan wato in kana magana annabawa babu yahudawa yawa Allah bai musu an tada annabawa da yawa daga cikin su idan kana da maganar mulkin duniya wanda suka mulki duniya cikin musulmai da kafirai da yawa yahudawa ne kuma su aka ba wa suka zamo masu ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin tsaro har yanzu ana tsoron su kuma makircin su har yanzu irin na jiya ne kamar yadda mun karanta jiya su har yanzu ba su yadda yanzu kace kai bai yahudi ne ba za su yadda ba eh gwanda kirista ma suna da yan mishin suna kiran wa'azi amma bai yahudi in kace kai bai yahudi ne ba za su yadda ba addinin ma ba za su yadda ka shiga ba sai su kai su sun fi kowa eh haka suka ɗauki kansu to wannan ni'imar da Allah ya muku ba za ku yi imani da Allah game da wannan ba bayan Allah ya ce ya yi muku ni'ima wa inni faddaltukum Allah yana gaya muku na daga darajar ku alal alamin akan dukkan talikai a baya da yanzu duka kuna da daraja wannan ba zai sa ku yi imani da manzon da na aiko ba dole sai an aiko daga cikin ku tukun za ku yi imani wannan ma ya kamata mu kishi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an aiko shi sun yarda da shi mu ko mu ne al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam bai kamata mu biye musu ba an ji kiran da Allah ya musu sai ya ce musu ne واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون Allah yana tsoratar da ma tsoratarwa kira daga alkur'ani wattaku yawman ku ji tsoron wani wuni la tajziya nafsun an nafsin ba za a sakawa wata rai wata rai ba za ta sakawa wata rai ba me yake nufi da wannan babu wani da zai iya amfanan wani da wani aiki ranar alkiyama ko iyaye da yaya Allah ya gaya mana yau mai firul bar'u min akihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ina iya dangantaka kenan ko Eh, kowa zai guje wa wanda ya gani abokin ya ga abokin sai ya gudu kar a ji a tuna wata tsayar da kuka haɗu kuka yi ɗaya zai tuna wa ɗaya ko ka ci dukiyarsa ko ka haince shi uwa da uba kowa yana uwa da ɗa uba da ɗa kowa yana gudun haƙƙin da yake kan junansa ko don me likulli ri'in minhum yawma idin sha'ani yaqul. kowa al'amarin gaban sa ya ishe shi to ranar alkiyama wata rai ba ta iya saka wata rai ba abin da wani zai iya maka wata ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ya faɗi mata salili min mali min shi ki roƙe ni cikin abin da nake da shi cikin abin da nake da shi zai iya baki annabi sallallahu alaihi wasallama da darajarsa da matsayinsa yace wa Aisha in to Fatimatu Zahra wallahi a ranar alkiyama ba zan iya miki komai ba a kaga magana ta girma ko tunda ana magana da babban gida to sai Allah ta'ala ya gaya mana cewa kada mu sake game da rayuwa kowa ya nemi kusaci da Allah babu ya kada ubangiji nafsin an nafsin ko shai'a da wani abu wala yuqbalu bina adalun ko ba za a karɓi wani sakamako a baka wani abu ba domin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man afallaha bi qalbin salim ya'ya ba su da amfani a wannan ranar ya'yanka su taru in wani ya zage ka su mare shi babu a'a dukiyarka idan wani abu ya ɓaci ka sa kuɗi ka saya babu la yanfa'u malun wala banun babu dukiya babu ya'ya iya wannan aikin ibadan ne Allah yake za a yi sabi da shi shi kuma aiki a wajen hisabi yana da abubuwa da yawa na farko idan ka ha'inci wani mutum a cikin mutane ka ci mutuncinsa ko ka ci dukiyarsa ko ka zubar da jininsa to a ranar da lada ake biya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana fassara wa sahabbai yadda za a hisabi babu wanda zai kirga kuɗi ya biya ka kuɗin irdihi mutuncinsa da ka ci ko kuma jininsa da ka zubar ko dukiyarsa da ka ci Allah ne yake gafarta zunubai amma tsakanin mutum da mutum haƙƙi ake biya a juna annabi ya ce fa in faniyat idan ya tsare ni ayyukan nasa ayyukanka ana ɗauka ana biyan mutane ana ɗauka ana biyan mutane abinda kai yayi yawa sai ya tsare to ba za a barka ba sai a dawo ga wani ka cuce shi ga babu ladan da za a ɗauka a bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai a ɗauki zunubin wancan mutumin sai a ɗora maka shine ranar alkiyama zaka tarar da zina a cikin littafin wani shan giya a cikin littafin wani alhali shi bai taɓa shan giya ba shi bai taɓa zina ba sai ce Allah ne a duniya ban taɓa zina ba ban taɓa shan giya ba ba ka ci dukiyar wani ba to ai ya taɓa shan giya yanzu ba ka da abin da za a biya shi an ɗauko aikin ka an biya shi ba ka ci mutuncin wane ba eh to ya taɓa yin zina kuma aikin ka ya ƙare don haka an ɗauko zinarsa an ɗora maka da haka za a halakar da mutum a sa cikin wuta Allah ya tsare shi yasa Aisha Allah ya ƙara mata yadda wani cikin sahabbai zai ce mata ana zagin sayyidina Abubakar ana zagin sayyidina Umar maganganu sun yawa a kansu ta ce a'a alheri ne Allah ne yake nufin su da samun lada a gurin waɗanda ba ‘ya'yansu bayan sun koma ga Allah. Saboda haka sai su ci gaba da zagin su a ci gaba da rubuta musu lada. Kamin shi sadakacin jariya mutum ne zai wa mahaifinsa ko? Ka gina masa masallaci, ka gina masa makaranta, ka sai alƙur'ani, ka raba haka ne? To amma maƙiyinka ko wanda bai son ka ko wanda bai fahimce ka ba ko bai ɓata al'amarinka da bai ka talo masa ba to kana kwance kana barci a gida yana baka lada domin yana aibata ka ana rubuta mishi lada. zaka mu kiyaye haƙƙi game da junanmu menene Allah yake gaya mana wallahi a wannan ranar wala yaqbalu minha adalun ba a karɓan fansa sai da ladan mutane wala tanfa'uha shafa'atun wani mai ceto baya ceton mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceto alqur'ani zai ceto qiyamul layl akwai ayyukan alayli za su yi ceto duk mai yawan karanta alqur'ani alqur'ani zai cece shi ranar alkiyama ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce ranar alkiyama alqur'ani zai ce ya rabbi ya ya ubangiji wannan bawan yana yana hada idansa bacci ya ki hutawa ya karanta ni ya Allah ba ni cetonsa sai a ce an baka cetonsa ya tafi da shi haka na annabi sallallahu alaihi wasallam yana ceto shi ne annabi yace duk wanda ya ƙaryata ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai shiga cikin waɗanda annabi zai ceta ba ranar alkiyama da aka ceton annabi gaskiya ne Allah ya sa manzo Allah ya cece mu to soyayyar manzo Allah a cikin zuciyarka ta gaskiya za ta sa annabi ya cece ka ƙaunarka da alƙur'ani da karanta alƙur'ani zai sa alƙur'ani ya cece ka to shine Allah ta'ala ya faɗa ka walahum yunsaruna ko ba su da waɗanda za su taimake su a ranar alƙiyama ba mai taimakon wani aikin ka ne kawai da haka shi yasa malamai suka ce aka aka wafu kayakin bil qur'an ayar da ta ban tsoro alƙur'ani ita ce mi wa man ya'mal misqala dharratin khairan wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara wayannan ayoyi sun fi komai ban tsoro da za ka harari wani da za ka ga wani ka tofar da yawu da za ka yi tsaki shine walhamzu bil yadi wal lamzu bil fami wa intaqum bil aini gamzu duk sai an rubuta da za ka je ka yi fitsari ko kaciya inda mutane za su gani kai ba ka nan ba a san kayi ba amma kowa ya ga zai ji kyama ka cutar da al'ummar musulmi sai an rubuta maka da za ka yi kaki ka tofar a masallaci wato kyama ya kama wani sai an rubuta ma ƙanana nake kirga mana to komai ƙanƙantar laifi idan ka yi shi sai ka gani sannan shi ma alheri kuma alheri ko mi kankanta su ko tsagin dabino ka raba ka ba wani tsagi a wani ne ya gaji ka ce masa sannu a wani ne wani bulalar sa ta faɗi ko abin sa ka dauka ka mika masa a wani imatatul aba an tare ka ga wani gombobi ko karfe ko itace ko kaya akan hanya zai cuci jama'a ka dauke duk abin da kai ko ka je ka gaida marar lafiya ko ka kai ziyara yan uwanka sayyidina abdullahi ibn umar tsaban kowane irin lada sai an nema yakan tashi ranar asabar daga gida ya kama hanya da kafa inji masjid uba yace haka daga annabi yana yi wata rana annabi sai dan tsuguna a wani wuri kamar mai bawali ko kama ruwa sai tashi ya wuce sai dai ƙara tsugunawa aka ce yalla umar wannan fa sai ce wala haka naga annabi yayi wata ran yana wucewa tsabar bibikon da suke wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk abin da suka ga yayi irin zamansa irin kwanciyarsa irin tsayuwarsa irin maganarsa irin murmushinsa irin dariyarsa wala haka suke kokarin koyi don su samu lada daga kada ka rena laifi kada ka rena mi aikin alheri ko mi kan kankanta annabi ya ce wa mata la ta haƙiran min al ma'rufi shay'a kar ku rena kyautatawa ko da zaka raba zaka dafa rago a gidanka ka dauki firsani chatin iya roman kafa ka ba ma wani makwabcinka annabi ya ce kar ka fasa duk makwabcinka kar bai san daɗin miyan gidanka ba wannan yana daga cikin ayyukan alheri da ba a rera su Allah ka ba mu dacewa Allah ya ce وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن نعم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهل الظالمين to sai Allah ya bamu labari game da Annabi Ibrahim alaihi salam mu ga cewa alqur'ani yana da bukatun tadabburi kana karanta shi kana tunanin sakon maganar da Allah yake yi da kai Allah ya ce wa zukur ka ambata ka gaya musu na'am sai wa in ta wa in ta Ibrahim yayin da muka jarrabi Annabi Ibrahim ko muka umarce shi shi Annabi Ibrahim alaihi salam rabbuhu ubangijinsa ya umarce shi bi kalmatin da waɗansu kalmomi menene waɗannan kalmomi malamai sai suka rarraba su cikin fahimta ila aka ce hiya manasikul hajji an umarce shi da za a yi kaza a hajji za a yi kaza za a yi kaza ga wanda suka je hajji sun san aikin hajji na fara ran takwas ga wata a je mina washe gari a tafi filin arfaran tara ga wata washe gari ran goma ga wata a zo jamarat a yi jifa na jamarat sannan a zo bayan jamarat a yi aski bayan nan a je a yanka hadaya a sake dawa mina a ko dawo wa'annan abubuwan da Allah ya jera masa yi kaza bayan kaza yi kaza bayan kaza wani masu tafsiri suka ce wannan shine kalimat din wasu suka ce a'a abin da aka umarce shi da abin da aka hana shi shanar Ibrahim ya karbi umarnin Allah har a cikin mafarki domin lokacin da Isma'ila alaihi salam dan ba shi da ɗa za mu ɗauko labarin saboda nan gaba kaɗan za mu iso da maganar annabi ibrahim ya kai shekaru da yawa ya tsuhu bai da ɗaya ta nema allah ya ba shi da shi ya girma matarsa ta girma addu'a su allah ya ba su da ba za ka gane muhimmancin neman ɗa ba sai allah ya jarrabe ka da rashin ɗa in baka taɓa aihuwa ba to nan ne za ka gane wannan karatu ko kuma ka samu tsaikowa aihuwa ka buƙaci ka sake aihuwa ko mace ta samu tsaikowa aihuwa ta buƙaci ka sake aihuwa irin addu'ar da mutum yake nacewa da ita allah ya ba shi ɗa a nan zai gane amma dai ka'idar ita ce kullum kada ka manta da zuriyarka in matarka na da ciki kai burin ɗan kaza zai zama amma ta hannun dama idan kana buƙatar ɗa ka yi burin alheri a ɗan haka haka alƙur'ani ya karantar da mu wannan karantarwa ce ta alƙur'ani to wani aka ce abubuwan da aka umarce shi ne lokacin da ya matarsa samu ciki sai Allah ya jarrabe ya to ya ɗauki matar ya kai ta bakkatu lokacin babu makka ya kai ta daji ya ajiye ta babu kowa a garin babu gida ba mutane ba komai haka aka umarce shi to wannan wurin za mu zo shi aka ce to irin wannan umarnin da aka masa na ibada da irin wannan umarni masu nauyi shi ake nufi kuma ya cika alkawarin ma'ana ya ci jarrabawar a waɗansu malamai suka ce a wa ƙila aka ce almalmalatu in za ka yi Allah kaman kurkura baki wal shaku da shaka ruwa a hanci wasu yaku da yin aswaki wa kasu sharib da aska gashin baki da askin kai askin kai ana yin sa ne aikin hajji ba a cika san talkoba ba musulunci kwalkwal din nan ɗabi'ar yahudawa ne su wato sai sai ne in ka ga mutum ya yi kwalkwaban sa to gaskiya sai lokacin aikin hajji wa taglimin azafi da kalmin azafi da yanke faratu wa nadil aza da aske gashi a gurin da yake masa kazanta a lungunan jikinsa kamar hamata da sauransu wal kitabi da yin kaciya wal istinja'u da shekarwa a hanci da facewa aka ce waɗannan su ne kalimat ɗin da Allah ya umarce shi da su ko ma menene dai Allah ya bada shaida waɗannan abin da aka umarce shi fatan mahu ya cika su fatan mahu ya cika su ko wa qala sai ya ce to tunda ka cika abin da nayi maka inni ja'iluka lin-nasi imama zan sanya ka jagora a cikin mutane wa yin jagora qudwatan fid-din zaka zama abin koyi a addini annabi ibrahima yana da baiwa tsayawa shine abul anbiya shine uban annabawa shine kalilur rahman shi ne kalilun lahi shi ne ubangiji yanzu ga shi cewa inna Allah safaka wa dahara ka wasu safaka ala bisa ila alamin an gane shi ne aka tona wuta aka aka tona rami aka saka wuta aka yi majajjawa aka yi mugunta aka jefa shi Allah ya umarci wutan yace ki zamanto bardan wa salaman ala ibrahim kuma ta zama har annabi ibrahim masu tafsiri suna cewa sai bai ji daɗin zaman cikin tafiye da shaƙan yadda yake jin daɗin zaman duniya dan annabi Ibrahimu Allah ya tattara masa waɗannan abubuwa ya kuma ba shi cewa da yawa daga cikin annabawa daga bangaren Yahudawa da shi suke tutiya Larabawa da su suke tutiya kowa sai yake ce shi yana cikin wi al'ummar annabi Ibrahimu alaihi salam to sai aka ce za a saka wa qala sai ce wa min zuriyati ya Allah a sanya min haddar zuriyata kaga yadda yake bukatar addu'a ga yaya ko kada ka siya yanka kawai kamar shanu ko shanu ka ai kana masa addu'a ko tumaki ne ko kaza kake da shi kana mata addu'a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta akan gishirin gidan suna addu'a kar a ce wani abin ka a duniya baka addu'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da zai koya wa Hassan dan Ali dan Abi Talib addu'a sai ce mata ka dinga cewa Allahumma barik li fima abaitani ko barik li fima abaitani a cikin addu'a ya Allah duk abin da ka bani ka sa masa albarka gonarka, gidanka, dabbobinka, arzikinka, iyalanka, barik li mani a abaita abin da dai ka bani Allah in sha albarka. Kada ka rena abu, in ka auri mace ta zo gidanka, ka ce Allahumma ina son ka min kairiha wa kairi ma jabaltuha alaihi. Wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltuha alaihi. Kana ganin ta yar yarinya, akwai lokacin da za ta girma ta bunƙasa tana ma iko tana wa gidan iko. To sai Allah ya tsare ka daga sharrinta. Dama ka roƙa tun ranar farko. Saboda mata suna da mu'jiza, tana girma tana ƙara fawa tana girma tana ƙara fawa haka Allah ya musu ba dan haka ba waɗansu maza masu mummuniyar zuciya za su walakanta su sai Allah ya tsare musu mutuncin su ko mun gigiwar ka sai ka ƙare ma mutane rikici sai a jaye ma rikici Eh, wannan sanyewa ce ta Allah saboda a zauna lafiya amma haka ba wani wani yana da keta wani yana da yawan faɗa wani yana da cin mutunci wani yana da zagi wani to sai Allah ya shugabantar da ita a kanka a cikin zuciyarka eh, wannan wannan hikima ce ta ubangiji sai Allah ta'ala ya faɗa annabi Ibrahim cewa ya roƙa auladi ij'alhu a'imma ni su ma ƴaƴa na sanya su a ciki sai Allah ce kala sai ce la yanalu ahdiya wato alzalimin a'a wato alƙawari na inji Allah na in ba da shugabancin da nake so ko in jagorantar da su akan addini wato Allah ta'ala yana cika alƙawarinsa ne amma baya bayarwa zuwa ga azzalimi alkafirin ne in a cikin al'ummarka ko a zuriyarka a kowanne shirkan gare ba zan ba su ba Allah yana da adalci an gane wanda bai yi ba ba za a masa ba wanda yayi za a masa wannan shine sunnar Allah an gane sai Allah ya ce وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود wa yadda adnal baita Allah ta'ala ya ce yayin da suka zo suna ɗaga ginin ɗakin kaba aka sanya ɗakin kaba wazkur ka ambata kai ko Eh, wa yadda adnal baita ka faɗi yadda yadda ɗakin kaba masabatan linnasi aka sanya shi wato marji'an makoma zuwa ga mutane kowa yana tunanin ɗakin kaba shi kaba yana da mu'jiza idan ka shige shi kana farin ciki in zaka fushe shi baka jin daɗi duk da zaka yi bankwana da kaba zaka ji babu daɗi To ko kana shauƙin za ka dawo gida kana barin ƙasar sai ka ji kuma kana sha'awar dawowa. Wannan ku tambayi wanda suke zuwa ɗakin Ka'aba. Ko sau nawa ka je Ka'aba, ko sau nawa ka je bayan ka baro ta sai ka yi burin ka koma. Haka Allah ya kulla alaƙar da zukatan mutane. Kuma Allah ya sanya ku yi da dai zama alheri gare ku domin duk mutumin da yake maimaita hajji da umra ba zai talauce ban ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka ga talauce sa ba insha Allah. saboda haka duk wanda yake da iko ya ta mai ta hajji da umra gurgurdan abin da Allah ya bashi iko in ji manzon Allah masabatan lin nas majo wa amnan kuma aka sanya shi wato aka sanya garin ya zama mai aminci dujal in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai sauka a duniya in ya sauka kwana 40 zai kaf duniya sai ya karade ta duk wanda yake raye a lokacin da dujal ya sauka ya halaka dan sai ya bi shi ko yanzu kayan gidan gidan mu ya fita da jama'a ba eh ka ta da kiɗa yanzu ne ta da karatu ku bulayi biyu ka ga wanda za su bi ka. To in duje ne zuwa kwana arba'in amma sai da Allah ya haramta masa ba zai shiga Makka ba zai shiga Madina ba. Waɗannan garuruwan Allah ya sanya su da aminci. Nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance a ciki. Nan kuma akwai amincin Ka'aba. Ita Makka in ka riga ka shiga cikinta to kana cikin aminci. Ba a farauta a Makka. Ko ɓera ka gani kar kashe shi. Reshen bishiya kar ka fusga. tsintuwa kada ka yi. Allah ta'ala ya ce idan kai niyyan sabo a makka niyya ko sai an rubuta ma zunubi niyya kar kai niyyan sabo a makka ba a yin fada a ciki ba a san ga mutane in duk kan ga mutum yana yin wannan kawai sabon Allah ne an sa ya shi wato ma'aman wato abin aminci nuna zulmi daga zalunci wani garati da hari ba a iya kaiwa maka hari tun shekarar da aka haifi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai akwai wanda ya daura abin daurawansa ya tafi zai je ya kai hari a kama ya rushe shi ko sai tarmihim bi hijaratin min sijil sai Allah ya aiko duwatsu aka jajjefa musu sai suka dawo ka asu makuli kaman karmami da aka ci aka tattaka haka Allah ya dawo da su ba a kaiwa maka haka shine bil igarat ko kuma da duk abin da zai kamu wato inda mutum zai ga wanda ya kashe mahaifinsa a makka bai kamata ya fada masa ba Eh, sai sai ka sanya zuciyarka game da shi wannan girman gurin da darajar gurin Allah ya ce wattakazu bi maqama ibrahim musalla ku dauki maqama ibrahim ya zo mu gurin sallah akwai maganganu da yawa akan wannan wanda yaji za mu ambata shine Umar ibn Khattabi ya ga mutane suna ta zuwa da Annabi Ibrahim lokacin da Isma'il tare suka gina dakin Kaaba to sai gunda yake tsayuwa sai ya alamar kafarsa amma wannan mu'jiza ce ta annabta kai yanzu da yake baka da mu'jiza yadda zaka gane shi ne yanzu muna masallaci na ayi ruwa duk filin nan yayi cafi idan ka fita ka taka kafar ka in ka daga ba za ga alamun gurin ba za gani amma mu'jiza ce in wani ruwan ya zo zai shafe shi to amma shi ne ya taka yayi kamar alamar kafa ta taka cafi sai bai bushe ba sai zama alama mutane suna gani har daga baya wannan ya taka ya fara gurjewa da ya zama matsala lokacin da aka zo sake gidan ɗakin kaba ina ji a zamanin sai na Umar ibn Khattab ne sai aka dan gusar da gurin aka fito da shi fili daga baya yanzu ma an rufe yadda wurin yake an yi gilas mai duhu duhu yadda in ka leƙa ma ba za ga alamar wurin ba to wannan shafawar da mutane suke yi ba dole bane to sai annabi sai sai wata rana sai na Umar ya Rasulullah ina ma a dawo bayan makamar Ibrahim na ana nafila annabi ba shi amsa ba sai wannan aya ta sauka ta ce wata ka zama makami Ibrahima insha Allah wani da cikin muwafiqatu Umar ya taɓa yin magana akan ufara badar wanda aka kamo yakin badar ya ce ga yadda za a yi da su sai dana abubakar ya ce ga yadda za a yi da su sai Allah ya saukar da alkur'ani ya goyi bayan umar sannan da haka barkatai mutane suke shiga gidan manzon Allah kowa ya sai ya shiga annabi sai na umar yayi magana akai cewa bai kamata mutane suna ta shiga ba salama katsau kowa yana zuwa annabi yana da kara yana da kawaici da girmamawa da haƙuri da juriyar haƙuri bai taɓa magana ba sai Allah ya bada umarni ya goyi bayan sayyidina Umar sai aka hana irin waɗannan malamai sun kirga wajen gurare talatin da duk Umar ya faɗa alƙur'ani ya zo ya tabbatar yanzu Umar baya cikin mutanen kirki Allah ya ƙara musu yadda to ko ma yana da aka ce kurki maqamin Ibrahim wajen abin nan ko sai aka ce wa ahidna kuma Allah ta'ala ya ce muka yi wasici ma'ana cewa muka yi magana ila Ibrahim zuwa ga Ibrahim wa Isma'il da ɗansa Ibrahim ma'ana muka ba su umarni an ɗahira bai ce su tsar da an yi tsakira bai ce su tsarkake ɗakin Allah su tsarkake shi daga gumaka su tsarkake shi daga datti su tsarkake shi daga bauta wani Allah da a cikin ɗakin kaba ina akwai gumaka wajen ɗari uku da sittin haka dole ake haƙura ake yi amma bayan an shiga duk maka duk aka zo aka rushe su to a lokacin ake gaya musu su tsarkake shi daga ausan wato gumaka litsa'ifina daga masu tawafi wal'akifina da masu zuwa itikafi ko kuma me wal akifina ay muqimina wato mazauna garin Makka da kuma baki baqifina anan a wata fassara ana cewa saboda baki mahajjata masu zuwa su yi dawaki waɗannan kuma akifina saboda mazauna garin Makka masu zuwa su yi dawafi ku tsarkake gurin eh waruka sujud da ko masu yin ruku'u da ko masu sujada wato almusallina wato masu yin sallah ciki sai Allah ya ce وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير yanzu za mu fahimci wannan kisa sai mun haɗa ta da tarihin annabi Ibrahim game da mu'amalarsa da Makka da Ka'aba. Annabi Ibrahim da ya zo ya ajiye matarsa kamar da ɗan ambata mana. Da ya juya zai tafi zai batta da babu kowa a wajen kuma ga tana da ciki. Kamar yanzu a iya kwashe kowa a garin na kawo ka. sai kaɗai ka zauna a ba ma nan garin ba misali yanzu anan kowa mu ce tafi gonarsa ka je kawai ka zauna kai kaɗai ba kowa a wajen kaga za ka ji babu daɗi domin za ka yi kewar al'umma to zai ajiye ta a wurin zai tafi kuma Allah ya hane shi da ko magana kada ya yi an hana shi magana a lokacin abin da ta tambaye shi a hadisi riwayar imam bukhari ta ce Allahu amarka bi haza Allah ne ya umarce ka ka kawo mu wannan wurin ka ajiye muka tafi sai ya gyada mata kayi ba zai iya magana ba an hana shi sai ta ce insha Allah Allah ba zai tozarta mu ba to kaga irin imanin matar Annabi Ibrahim shi ma kuma kaga ƙarfin imaninsa da ya ɗauko matarsa ya ajiye ta a gurin da babu kowa ya tafi yanzu nan da ya mu tashi a nan kowa ya ɗau matarsa ya kai ta gonar sai dawo kaga akwai wahala ka ajiye ta to haka shi kuma aka sa shi je ajiye ta a wani garin da babu ruwa babu kowa kuma gari tana da ciki to bayan ya bar wannan garin yana ta jimamin su yana ta tunanin su magashi ko yawa bai ya ga wajen ba sai ya hau kan wani dutse sai ya juya ya fuskanci alƙibla sai ya juya sai ya roƙi ubangijinsa a nan ne Allah ya ba mu labari yake cewa wato ka ambata musu cewa wa in qala ibrahim ka tuna yayin da annabi ibrahima yace rabbi ja'al hadha albalada amina ya Allah ka sanya wannan gari ya zama amintacce Allah ya karba ko bai karba ba Allah ya karbi wannan addu'a saboda haka in iyalanka suka shiga cikin damuwa kai koyi da annabi ibrahim kai musu addu'a matarka tana nakuda kai mata addu'a matarka tayi bulaguro kai mata addu'a matarka tana jinya kai mata addu'a tana cikin talauci da wahala kai mata addu'a kaga annabi ibrahim yana jin tausayin ƴaƴansa da iyalansa da matarsa amma da yayi addu'ar ya shafi duniya baki ɗaya gaba ɗaya ahalin maka sun samu wannan bayan ya ci da alhadul balad amina ya Allah ka sanya wannan garin ya zamanto mai aminci sai ce warzuq ahlahu kuma Allah ka arzuta mutanen gurin to rayuwa babu arziki ba daɗi ko ai talauci ba abin alfahari bane a lahira ne kawai talauci yake da daɗi saboda iya ƙarancin abin da ka mallaka iya ƙarancin hisabinka iya yawan abin da ka mallaka iya yawancin hisabinka domin abin da za a yi hisabi da shi shine duk abin da ka mallaka a duniya sai Allah ya tsare ka ya ce ta yaya ka samu bayan ka gama bayani ta ce to baka kare ba ta yaya ka batar da shi yanzu wanne ne za a fi shan wahala wajen amsawa hanyar samun ko hanyar batarwa wani wanda bai yi sa'a ba inda aka samu ba daɗi inda aka batar din ba daɗi Allah ya sauki wani kuma ya samu ta hanyar alheri ya batar ta hanyar alheri Allah ya dace da mu sai ce Allah ka arzuta mutanen da suke ciki ko marzuka halau ko eh mina samarati da 'ya'yan itatuwa to wayannan 'ya'yan itatuwa da ya roka musu ko yanzu ka je su duk kayan marmarin na a maka ya fa a garin ku za ka ganshi da sauƙi za ka ganshi ana ta rabawa za ka ganshi kuma dazukan da suke kusa da gurin wanda da ba za su iya fitar da maremari ba aka ce a lokacin sai Allah ya arzuta su da hanyar za su fitar da maremari saboda makka tsakiyar fako ne wuri ne mai tsandauri wuri ne wanda yake da cike da hamada wuri ne wanda yake cike da zafi da duwatsu da rashin zuwa shi yasa wata mata matar Haruna Rashid ake faɗan waƙafi da ta yi na ruwa ita ce Zubaida ta tono ruwa tun daga Nilu can wajen Misra ta kawo shi har arba'in da ake shan ruwa har yanzu ba a manta da wannan aikin alheri da ta yi ba ta tattara dukkan dukiyarta da zinarinta da azurfarta ta amintar da wani mutum ta danka masa ta ce ga amana ya je yayi a nan ne aka samu wani karin magana da ake yi cewa lissafi yana gare ka hisabi yana ga Allah dan bayan ya gama sai zo mata takardu to ga abin da muka kashe ga abin da muka yi ka san ka yarda dai ba a karɓar lissafin ka eh in ma ba a yarda da kai ba a karɓar lissafin ka shi rashin karɓar lissafi daga yarda ne ko rashin yarda in ka san mutum ya kudin da rashin gaskiyar sai ebo takardu zai ma bayani wani sauraron su zaka yi aka ce je ka kawai in ka tsaya ka jima me ai Allah ya sani ko to in ko mutum mai gaskiya ne ka aminta da shi ba bukatar ka duba lissafin sa to anan ne Zubaida ne ta faɗi wannan magana ta ce a lissafi yana gare ka amma lissafi yana ga Allah jika babu wani lissafin da zai to iya wurin da Allah ya arzuta shi da ruwa Allah ya karɓi addu'ar Annabi Ibrahim alaihi salam wannan za a samu wannan arziki ne da yalwa ne gawa kawai a a man amana minhu wanda suka yi imani daga cikin su dan can Allah ya yi magana Annabi Ibrahim ya ce da iyalai na Allah ya ce a'a banda wanda suka ketare iyaka mun tuna to nan shine ci a amma ya Allah man amana min wanda suka yi imani billahi da Allah wal yawmil akhir da kuma ranar alkiyama wa qala sai ce wa man kafara amma wanda ya bijire wa Allah ya kafirce fa umattuhu za mu jin da shi daɗi kaɗan a duniya kaza ga mai- mai- mara shi yana jin daɗi dama akwai siffofi guda biyu na Allah ar-rahman ar-rahim rama ta ubangiji za ta shafi kowa har kafiri ba da lafiya a bashi lafiya yana neman arziki a bashi yana neman jin daɗi a bashi wasu ma a tsara musu da istidraji shi da talala mai kamar sako daga mutum yana ta sako yana samun kuɗi ya je shiga ƙungiyar asiri ya ta tara kuɗi ya yi mulki ya yi jama'a a bin shi wannan ba talala ba ne kaga mutum ya je ya nemi wani tsazuba tsazuba sai ya zama kura wani ya zama kare ya juya yadda yake so da Allah yana ganin sa wani a ce a wani ya iya sihiri ana zuwa gurinsa yana yi wani yana tura aljami ana zuwa gurinsa ana yi da ana yi kowa a yi amma da me yin da me zuwan sun san kaman zuwa ɗakin karuwa ne karuwan ta san haramun ne me zuwan ya san haramun ne ko da za su haifi ɗa sun san ba halal bane ko suna yi daidai a kan sako duk mai zuwa gurin boka wallahi ya san wani shi bokan ya san abin da yake yi kafirci ne haramun ne shi ma mai zuwan ya san haramun ne in bukatar su ta biya kuma istidraji ne Allah ne musu talala ne kamar ni da kasu Mustafo. Ya za ba hauce ke cewa ne tsafi a karboka ne ko bori a karboka? In Allah ya juyo baya ikonsa? Allah ya shirya da mu. Shi ne Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa za mu jadda su daɗi. Duk wanda Allah ya ga dama zai jadda shi daɗi. In ka ga Allah ya baka arziki fi duniya a nan duniya to za a jadda su kalilan zaman duniya nan kaɗan ne shekara nawa ne duniya. Idan ka kai shekara ɗari ba za ka iya tuna komai ba. yanzu nan da shekara ɗari mutum nawa ne a nan wanda za su rayu shekara ɗari babu wani ma ba za a tuno shi ba wani ma ya an sai da imuga da sun sai da gidan an saya ai tabbatancen ka ba za a gani ka ba. duniya iyaka ce da ita da haka mu ji tsoron Allah mu koma zuwa gare shi jin daɗin duniya ɗan kaɗan ne wai muddatan mu- muddata hayati wato iyakacin kwanakin rayuwa sun matsanna sannan na Allah ya ce mu tilasta wato mu sanya eh, mu sanya shi kuma ila azabin nar zuwa ga azabar wutar ranar alkiyama wa bi isal masir Allah ya ce tur da wannan makoma Allah ya tsare mu Allah ya ce mu وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم zaman matar annabi Ibrahim a garin Makka sai ta haifi Ismail alaihi salam lokacin da ta haife shi babu kowa ta sha wahala tana ta neman taimakon al'umma sai ta hau wani dutse sai ta gangaro sai ta hau wani dutse sai ta gangaro daya dutsen sunansa Safa daya dutsen sunansa Marwa shine ubangiji cikin Qur'ani yace inna Safa wal Marwata min sha'airillah wannan zuwa da komo wanda ta yi sai Allah ya sanya su cikin shari'ar Allah kun ga Allah bai tozarta aikinta ba har yanzu anan duk wanda ya taba zuwa umra ko aikin hajji yayi sa'ayi matukar kayi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa to kayi aiki na wannan baiwar Allah matar Annabi Ibrahim mahaifiya ga Annabi Isma'il alaihi salam kuma wanda yake son Allah ya karbi addu'arsa kan dutsen Safa yana ciki kan dutsen Marwa yana ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya hau kan dutsen Safa ya juya ya fuskanci al-Qibla yayi kabbara guda uku yace la ilaha illallah wahda anjaza wa'ada wa nasara abda wa khdama al-ahbab wahda duk abin da ya roki Allah zai bashi kar ka roka kanka fitina sai Allah ya jarrabe ka in ka je ka roki alheri to haka ne idan ka ji dukin Marwa ana so kai to sai Allah bai tozarta wannan aikin ba a nan ɗanka yana shure-shure kuma aka samu rijiyar zanzam annabi ya ce ma'u zamzama lima yusra bihi ruwan zamzam yana maganin abin da aka sha da shi da yaƙini in ba ka da lafiya za ka sha ruwan zamzam a zamanin sahabbai akwai sahabban da suka sha ruwan zamzam suka ce idan sun yi harbi suna so Allah ya sa harbin suka da kauce in dai sun je filin jihadi sun nufi abokin gaba suka balla masa abin nan kibiya ko ko mashi ko takwabi to kada ya kauce kuma Allah ya tabbatar musu akwai wanda ya roki tsawon rai a duniya ya samu akwai wanda ya roki haddan alqur'ani ya samu akwai sahabin da yace na zauna a masallacin annabi a masallacin Kaaba ina so a nuna min annabi sallallahu alaihi wasallama ban samu an nuna min shi ba nai kwana da kwanaki a ciki bana ci bana sha sai ruwan zanzan kuma Allah ya rike ni kaga wannan sun samu zamzam da ita an samu safa da marwa da ita zaman su bai zama alheri ba to yana nan har ya kai shekara goma sha ɗaya annabi ibrahim sai Allah ya umarce shi ya dawo ya zo garin makka wajenta da ya zo ya duba ɗansa kuma sai ya mafarki da daddare cewa wannan ɗan ya yanka shi falamma balaga ma'ahu sa'ya قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى da yawa yi gari sai ya kira Isma'il alaihi salam sai ce to na gani cikin mafarki ko mafarkin annabawa gaskiya ne da mafarki kashi nawa ne mafarki kashi hudu ne mafarkin annabawa yana nan hadasul ahlam yana nan shine mutum da da dare kawai kai mafarkin muna wannan tarayyar kawai wani abu da aka yi hira da shi kun yi hira abun indomi kun yi hira abun mai shayi kun yi hira kawai ka tuna abun wannan hadasul ahlam ne akwai kuma wato mafarki dai kashi kashi na ba darasi muke akai ba sai yace to shi kuma ya warke yanka shi amma fundur ma za ta rami ta gani to ku duba irin imani na annabi ibrahim alaihi salam na kawo mata sai aji ku ga imani irin na annabi ibrahim na an ce yanka dan sai yanka yanzu a nan in an ce ka yanka dan ka za ka yanka to da ya gaya wa yaron sai ya ce shi ma ba shi da zaɓi ya abatu almatu umar ko ya babana ka aikata abinda Allah ya umarce ka game da ni satajidani in sha Allahu min sabirina za ka same ni mai haƙuri wajen karɓan umarnin Allah a nan ana cewa annabi Ibrahim shi ya aike shi yayin sa uba mahaifiyar da ta aike shi mutumiyar kirki ce mai karɓar tawakkali da umarnin Allah yayi sa uwa an gane ko to da ɗan mutumin kirki da ɗan mutumiyar kirki sai aka haife mutumin kirki da yake satajidani in sha Allahu min sabirina wannan yaron fa falan ma balaga ma'ahu sa'aya bayan ya girma Allah ya ce ya kai ya tiya shi aiki wani aikin sai Allah ya gaya mana ana wannan a wata sura ce can aka yi labarin ko to nan sai Allah ya gaya mana sai ya ce mana wa in yarfau ibrahima qawaida yayin da ibrahima da isma'il suka zo daga ginin ka'aba wannan ɗakin ka'aba Allah ne ya aiko mala'iku suka ajiye shi inda ka'aba take nan da tsakiyar duniya duk duniya gabar da yamma kudu da arewa tsakiyar ka'aba nan da tsakiyar duniya bayan su can mala'iku suka zo suka gina wani bangare bayan ya dusashe shine Allah ya aiko annabi Ibrahim da annabi Ismail suka zo suna daga dakin Kaaba wato ussisa aul wato suna daga katangun da blok blok da hoge hoge da yake gurin suna kokarin dagawa bilal baiti na daga dakin Kaaba wa Ismaila shi da ɗansa annabi Ismaila ko to amma me suke yi sai suka ce rabbana ya ubangiji mu taqabbal minna ka karba mana wannan kuma darasi ne gare mu duk abin da kake ka dinga roƙon Allah yanzu alumin nan da muke kana roƙon Allah ya karba maka ranan nake ga wani malami ke cawai da yawa daga masu zuwa gurin waɗansu su yi musu addu'a ba su cika zuwa su roƙi Allah ya musu addu'a akan shirya ko ibada ba abin da ya faɗa haka ne yanzu ka takakka ta jibin malamin addu'a ka ce malam kai mun addu'a Allah sa na gara mazan nan lafiya ne azumi ka robe ana yi ka dauki kuɗi ka bashi wata ranka ce malam ka mun addu'a ka mun addu'a Allah ya ƙara min imani ana yi ha sai ma mai zina karo ta je tana son customers ta je ta mata addu'a a wani barawo yana sata ya ce kar a je a kama shi a je a masa addu'a duk layin na hanyar barna ne saboda ba shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki to anan ana nusar da mu wannan azumin da muke mu dinga roƙon Allah ya karba domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala taatika ya Allah ubangiji kai ne mai jijjiyo zukata ka tabbatar da zuciyata akan yi maka da'a Allah ya hori al'umma annabi su dinga roƙon shirya shi yasa kullum a Fatiha zaka ce ihdina siratal mustaqima Allah ka shiryar da ni hanya madaidaiciya to wata rana addu'ar ka ta zamo kawai neman shirya ne Allah ka ƙara min imani Allah ka ƙara min shirya Allah ka taimake ni ne kaza kaza kullum bayan sallar asubahi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'insa na afkarus sabah yana cewa allahumma inni ala zikrika wa shukrika husna ibadatika ya allah ubangijin al'arshi mai girma ka taimake ni a inni ala zikrika in dinga yawan ambatonka kar ka zama mai yawan karancin ambaton allah allah ya taimake ka kana yawan ambatonsa a inni ala zikrika wa shukrika allah ka taimake ni ina yawan gode maka ni'imar gani ni'imar ji ni'imar tafiya ni'imar motsin jiki ni'imar lafiya wallahi abun godiya ne inda numfashin nan biya nake kamar oxygen din asibiti da za mu sha wahalar neman kuɗin biya inda gani biya nake za mu sha wahalar gani kuɗin biya haka inda ji biya muke yi duk da nan ba mai ji sai ya biya wallahi da wani anan baya jina dan ba ko kubo a jikinsa to duk Allah da ya baka waɗannan kyauta to ba za ka roki Allah ka gode masa akan ni'imomin da ya maka ba annabi kan ce Allah ka taimake ni na yawan ambatanka na yawan gode maka in kyautata ibada ta gare ka sallah ta zama mai kyau karɓaɓɓiya azumi na ya zama mai kyau karwabiya zakata ta zama to mai kyau karwabiya hajji na ya zama mai kyau karwabiya haka ake so mumini yayi an gane me wannan aya take karantar da mu rabbana taqabbal minna ya Allah ka karba mana inji annabi Ibrahim da Isma'il alaihi salam innaka anta samiul alim ya Allah kai mai ji ne al'alimun kuma Allah madaukakin sarki kai mai ilimi ne ma'ana kai ka san da al'amura za su juya na'am ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا na'am وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم yana daga cikin koyarwar annabawa suna burin tabbata a cikin musulunci kaga dai su Allah ya aiko da musulunci ko amma da su da zuriyarsu suna cewa kada su karkace kada su karkace domin shirya ta Allah ce in ka ga wani a shirye wani ba a shirye ba karkai masa dariya ka roki Allah ya shirye da kai wanka ga mutum ne yana dingishi sai kai dariya a'a sai ka gode wa Allah da bai karye kamar ka kai dingishi ba To in ka ga mutum yana wani aikin da babu imani a ciki, to ka ji tsoron Allah ka roƙa masa Allah shiriya amma kar ka yi masa dariya. Saboda kai ma shiriyar Allah ne ya baka ba ba sai ya kai ba kuma ba dabara ba ce ko ba ƙarfin hali ba ne. To annabi Ibrahim dai mun ce shi ne abul anbiya domin shi ya haifi annabi Ismail. Annabi Ismail kuma daga tsatsansa aka samu gidan Banu Kinana daga gidan Banu Kinana aka samu manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan annabi Ibrahim shi ya haifi annabi Ishaq. annabi ishaq shi haifi annabi yaqub annabi yaqub shi haifi annabi yusuf bai zama abul anbiya ba ya zama kuma annabi yusuf yana roƙon ya mutu musulmi tawaffani musliman wa alhiqni bis salihina ya allah ka karbi raina ina musulmi kuma ka sada da ni madagartan bayi da yawa daga cikin annabawa suna roƙon allah su mutu a cikin musulunci don allah musulunci ba ba addini bane mai tsada to annabi ibrahim anan sai kuma ya ci gaba da addu'a ya ce rabbana ya ubangiji idan ka aikin ibada kuma ana so ka yi addu'a ginin kaba ba ibada bane to sai ka yi addu'a yanzu in mun kai karshen azumi mu yi addu'a in ka yi sallar nafila ka yi addu'a in ka yanka wani nama ka raba wa mutane sadaka ka yi addu'a in ka dai da dare kai nafilar dare ka yi addu'a in ka tara ana wani ginin masallaci ka shiga kai ka yi addu'a yanzu annabi Ibrahim da annabi Ismail suna ginin ɗakin kaba bayan sun yi sun ƙare yana tawassuli da wannan aikin gashi ya zo kuma yana addu'a mun gane yadda qur'ani ke karantar da mu tarbiyyar rayuwa ko rabbana ya ubangiji wa ja'alna muslimin laka ka sanya masu miƙa wuya zuwa gare ka ma'ana musulmai mu zamanto masu miƙa wuya zuwa gare ka wa min zurriyatina kuma zuriyar mu wato zuriyar annabi ibrahim shine isma'il da su annabi yaqub da su abinna har annabi sallallahu alaihi wasallam ana da'awatu abi ibrahim ni addu'ar babana ne annabi Ibrahim alaihi salam manzo Allah yana ji da wannan cewa shi daga zuriyar annabi Ibrahim yake alaihi salam to da zuriya me ya gwada mana wannan wa auladina wato ƴaƴanmu ana gwada maka duk rana kada ka wuce maka ƴaƴanka addu'a ba. idan da dukkan iyaye suna iya wa ƴaƴansu addu'a bisa yadda aka tsara tun daga mahaɗuwar mata da miji ake so su yi addu'ar samun ƴaƴa masu kyau Allahumma jannibna shaitan wa jannibna shaitan ma razaqtana kaga ka roki Allah ya tsare shi bi shaitan ko sannan idan matarka tana da ciki kana rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama kana ta roƙon Allah ya sa wannan cikin mutumin kwarai ne ba jin kiɗa ba jin waka matarka ta dinga jin alqur'ani yana tasiri a cikin zuciyar yaron ko a cikin halittar kwakwalwarsa tun kafin a haife shi ranan da aka haifi ɗanka shi ne ranan da aka haifi Maryamu alayhi salam ranan da mahaifiyarta ta ce inni izuha bika wa zurriyatuha min ash-shaytanir rajim ran da aka haifi maka ba sai gobe ruwa sai kwana uku ba da ka ji labarin da aka haifi maka magana bayan ya shiga kunnanka sai ka ce to Allah abinda aka haifar nan da shi da zuriyarsa ko da ita da zuriyarta ka tsare su daga shedan jefaffe tun ran da labari ya same ka ba ba karamin tanadi ake wa daya ba sannan daga kayi wannan kuma sai ka dawo duk ran da ka ƴaƴan da kwanta bacci da daddare sai ce a'udhu billahi bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq haka annabi ibrahim yake wa isma'il da ishaq annabi shi yasa yake yi wa jikanunsa hasan da usaini u'izukuma bi kalmatillahi tamma min kulli shaytanin wa lamma ko kuma sauran yadda sigogi suka zo daban-daban to kana yi masa wannan addu'ar kullum in zai kwanta bacci har ka koya masa bayan ka koya masa in zai fita a gida ka koya masa addu'a in zai shiga gida ka koya masa addu'a da haka ake tarbiyyar ɗa da addu'a ba sakinsa za ka yi ran da aka yi cikinsa ba ruwanka an haife shi ba ruwanka yana kwanciya barci ba ruwanka ya girma babu ruwanka yana kawo shekara bakwai koya masa sallah duk ɗan da ya fara sallah tun yana shekara bakwai baya fandarewa duk inda take sallah tun tana shekara bakwai in ne sunan sallah ce Allah zai karshe ta ga addu'ar iyaye ga ibada ba haɗa tarbiyya ba shi ne annabi Ibrahim ya ce wa zuriyyatina hatta zuriyar mu ta sanya ta zama al'umma musulma ko lokaci yayi ba haula wala to shi kenan zamu mai ayar gobe insha Allah eh ai hakuri abun da in lokaci yayi a faɗa mana abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure ko tuntuban harce Allah ka yafe mana muna roƙon Allah ya karbi ibadar mai sanya mu a cikin bayan Allah na kwarai Allah ya dakatar da shugabanninmu Allah madaukakin sarki ya ba mu zaman lafiya da ni'ima a ƙasar mu nagari daga cikin mutum yan kasuwa Allah ka sa albarka a cikin kasuwancinsu Allah ka ba mu sauki a rayuwa ka datar da mu rayuwa mai daɗi a duniya da lahira wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum